إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar hadurinmu a markar ahalus sunna jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a uku ga wata na Rabi'u Sani hijira shekara hudu, wanda ya dace da takwas ga watan goma biyu. muna cikin tafsirinmu na suratul qasas na ga mun zo aya ta da za mu tashi son yi bayani mun zo aya ta tamanin daidai lokaci cikin ƙasar insha Allah za mu tashi aya ta tamanin da ɗaya ta wani suwa ‘yan uwa ganin akwai tambayoyi kayan ana rama zo tambaya ta wani ɗan uwa iya maganar wani abu da yake cikin matasa na masa'alar wani nau'in aski ko mace kwaskwas ta aske bangaren gashi a barai wani abu ne sananne yan uwa annabtsalar salamun na alƙaza alƙaza shi ne duk askin da za a yi a bar wani tozo shaka zuru cewa take duk abin da zai zama tozo an rage wani bangaren gashi an bar wani annabtsalar salamun abin da ya ce kurin ko ka bari gaba daya ko ka aske gaba daya duk wani nau'in aski da za a maka wani wuri ya wani tudu laihi na nabi hana laihi ne za ga da dama mutane ya fasa addini amma gashi da gashi da billabi lahi ne ya kamata a bari sai ta biyu iya magana akan cewa me matsayin kambartu kun san kambartu mu da muke ja kambartu wai a yadda ake cewa wasu mutane ne ke rikida su koma kura ko su koma ta dabba suka cin mutane ɗanwa masala kambartu ba wani halitta da take juyewa ta koma wata ko mutum ya koma kura ko kare ko wani kaza kurin mu bincike da muka ta muna kambar tukurin barayi ne barayi ne sun san mutane da tsoro ya su tare hanyar mutane balle ran kasuwa ya su duka sa'anan akwai sai sun sun jika kamar kowa ya kai da shi karbu ya kai yadda ta yi shi karbu ma barayi da kurin ba wani magana wata halitta da komawa kura da maka batu kan kariya ce kullum suna da kiɗan sawan kaya su ba ka tsoro ka tsaye da kai da kanka kullum su sace kuma rayu da kullum ba wata ba wani mai koma ka batu ko ba ya kona abu shirme ne kullum su akwai su kasa kwata kashi kashi su ba su tsaye da kai wallahi kashi kullum kullum ne akwai wani abu kullum da jima wani da mutu ka kariya ta kafa sai magana ta biyu ta uku a takaice kwanaki na bayanin wa'ana akan mas'ala ta gadon ɗan zina wanda lokaci mai tsawo to wani dan uwa abinda ya bani tsoro ma ya aiko min wata bidiyo ta wani babu ce wani babban malamin sunna ya ce wani magana babu ita kuma abin tashin hankalin babban malamin sunna ne kuma cikin jama'a ya yi tafiya su cewa akwai malamin da ya ce bai zai gado abin tsoron da ban tsoro ke akwai malamin da ya ce babu ɗan zai gado wani ra'ayi ne wani abin gaskiya ya ban tsoro kan masana yan wa a takaice kullum na ga mutane idan malami yi magana ba mana da ce ba me hun me mu dogara shi ba wa'azin an sunna me mu dogara ɗan wani masala masala ce tabbatar ta ba wata sabuwa ba ce ba balle yanzu a yi ta ina so zan ɗauko da tawon nan wani wannan suna abi dawud suna abi dawud na take ku dauke shi suna abi dawud kuma sahihi ne takakken ne da albani ya tafi kan shi mudiba bayanin da shi a nan ya kawo na maganar mas'ala mas'ala ce wa duk da mun sha bayani mu a nan kan ɗan zina ba mu da matsala ɗan zina ɗa ne kamar kowa ne ya ba Allah kamar kowa da shiga aljanna bai da wani turorin kan shi da Allah ko ɗaya kamar kowa ne shiga aljanna sai ɗan ɗan zina ke shiga wuta kuma gaba Allah ba amma mas'alar gado wani abu ne shari'a ba ra'ayi ba ne ba yan wani suna bi daure ne ga baban da babu da'ai wani dizina baban da'awar wani ce ɗan ɗan shi ne masu cewa an yanka shi ɗanka yanka ne ko to ga abin da ne shi da sanama ya ce an abdullahi bin amur as qal inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala an kulli mustalhaqin ustilhaqa ba'da abi alladhi yud'a law da'ahu warfatuhu فقد أن كل من كان من أمة يملكها يوم أتابها فقد لهك بملك الحق وليس له مما قسم قبله من الميراث وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه هو ولد الزنية من حرة كان أو أمة عن ابن عمر بإسناد معمانه زاد وهو ولد الزنا لآل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك في مصر الابتداء والإسلام فمن اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مدى أما أبنى كيونا رواية كتباب أبو داود بابا دعوة كتير أنزل أنكني عبد الله بن عبد العاص ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kada manzala ya hukunta manzala ba abin hukumi manzan Allah ya hukunta ne amma harkar islam abin da ya wakana aka samu wasu diya ne kayan musulunci ma aka ahe kayan ma haramta suna sauransu to yanzu ga abin da ne kan irin wannan diya da mutum kisa wani ai dana ne kaza lokaci kaza yace manzo Allah ya hukunta kullum mustalhatin ustilhaqa ba'da abihi alladhi yud'a lahu yad'a wasatu annabi ya hukunta jiddan da wani yace dan shi ne to mutumin ya ce ɗan wance ɗana ne ni ne ne mai ɗan na ɗan nawa ne bayan uban da ya yi da'awar ya mutu sai maza da ɗiyar shi kenan ɗan uwan shi ba ɗaya sai suka ce ai ɗan uwanmu ne baban ya ce shi ya zai da wance ɗan shi ne kenan ya gama da ɗan shi ya ce annabi faɗa da annabi ya hukunta an na kulle man kani min amatin ya mulku yau ma safa wani matsala ce wannan hukunci duk wanda yake da baiwa amma baiwa lokacin da ya neme ta tana matsayin baiwa shi tana matsayin baiwa shi yau ma ta baha ba ta bace ba faƙarin laifin mai masar haka to irin wannan duk baiwar da baiwa ta kwanta ta to duk wanda kace ɗan kace ɗanka ne ɗanta wannan za a yi shari'a ta yarda ɗanka ne ko ɗan uwan ɗiyanka ne yace wa laysa lahu mimma qasima qablahu min al-mirath amma idan lokacin da aka zo aka ka bayanin ai wani dan wane ne an riga an raba gado ya zo daga baya domin ba a cewa a rika maido gado a bashi tun daga baya labarin shi sai ya ce wa ma adraka mi mirasa kan yi kusa fadawun da sigu duk gadon da ya isko ba a raba ba to za a rabar shi amma yake ce a muhimmin zana ce yake hukumta wala yalhaqu idza kana abu da zai da'ahu law an karahu sai mutumin da aka cin ɗan shi ne amma tun da ran shi ya ce ni wani ba ɗana ba ba ɗana ba ne to tun da ya ce ba ɗan shi ba ne ba ko da bai wani ce ba a ce a ɗan shi amma wa in kanu min amatin lam yamlik haji in bai wanda ka kwanta ta kayu ba ka mallake ta ba kin ba ba ka tsike da take kai aw min hurratin ahara biha ko kuwa baiwa ce yayin zina da ita fa innahu la yadhabu bihi wa la yadhabu manzala ce ba a gama wani zarar da wani uba kuma bai gane shi ya ce wani kan da zai yi ta'alau hudu ko da shi uban kaji da kara ko da uban ya ce ni ɗana ne har ka ce ba in uban ya ce ɗana ne ko ya wani fure wani zini na wannan ɗan mazinaciya ne kun yace min hurratin kana aw amatin wannan baiwa ce ko iya ce in dai zina kai ba wani tsayi da naka ko kawai wani ka ji ko sai kali yace wai wani zina wannan yaro dan zina ne li ahli ummi man kanu kurin dan uwan bangaren oshi ne kurin ɗaya ne da bangaren oshi dangin dan oshi ne hurratan aw amatan wannan iya ce ko baiwa ana dangana shi zuwa ga oshi وذلك في مسلم في أو زمان فارقوا مسلم شون أكثر كان أقوال واني تذكر أبي زمنا كأن إذا ما يواتي كم يواتي إذا ما تكبر تبا بل إياه كم كان يجينا تبا هو نفس هذا الشيء هو شكل سنة ترمزي شكل سنة ترمزي شما بيان دي سان فرانسيس شكل سنة ترمزي شما تبابن دي سان فرانسيس شما بابن دي مسمى أدري sai ce babu ma ja fi ibtalin mirasi wadda jizina babe na abin da ya zo na hana gada ɗan zina ba shi da mace ba sai bayan ruwa bayan haddasa kotai ba قال حدثنا ابن لهيئة عن عمرو بن شعال عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهد بفضلة أو أمة فالولد ولد الزنا la yusu wala yuras madan sallallahu alaihi ce duk mutumin da yayi zina da diya ce ko bai wace dan wannan dan zina ne bai gada shi bai gada shi ba da gada kowa kan wannan hadisin mazo da manzo Allah na kuto kuma da kuma ingantacce imam turmizi ke cewa wala amalu ala hada inda al ilm wannan magana haka take a wajen al ilm ana wani da zina la yusu min abi bai gada wani kenan ku riƙe da kyau ba ra'ayi bane ba bayan wannan yan uwa da mun da kima kuma ga sunna ko to a koma masu bayanan magabata wannan hukunci haka yake wajen Abu Hanifa haka yake wajen Malik haka Imam Shafi haka Abu Hanbal duk akan hatta zahiriya haka suke mu koma malamai sura a yanzu a wajen albani da maula akan haka hukunci haka Usaimin haka bin Baz duk wannan sun ce izinin ba yin za ko kaji kanka ne bai waye gada ba haka rashin zai mata saudiya ita ma haka ta yi fatawa ɗan zina gurin ɗan oshi ne wato wani wani a duniya wa zai maka musu amma da mace ayi wa faɗi hiyar ce ce magana ba hiyar mace ba lalle a koma da mai masu wani an samu kabari ba daga baya ba cikin wancan ba ta yi ba an sashi ta bin taimiyya ya kawo wannan fa'intar fa'intar kan wasu na magabata to ɗan kwace waye wanda ce kuma wace ga abin manzana hudu in ce kun malaman ne ga su da malama a kuka musu a kuka ba da aisha mata ba ta suka gaba ɗaya wurin su mutu ga usaimin ga dubban ga albani shi mashi mun hasan ke cewa hatta abin da ta yi ibn ibn taymiya akwai magana kan magana shi ibn qayyim a wajen ibn taymiya cikin zan ma'ad da ya kawo misalolin sai ya kawo wannan ruwaya yace amma a gaskiya wannan hadisi inda ya inganta to ba magana jayya dan su nabi ga kuma kidan ba ra'ayi bane masu yawan su kuma su sai gado sannan ba ra'ayi bane annabi ne ya ba shi kuma da malaka hanta musu alarama kira ka aya da mu tashi aya ta 81 alqasas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم زام تاشي فخسفنا به وبدار الأرض
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين na'am dan uwa darasi da ya gabata sati da ya wuce mun ji farkon bayanin ƙarun saɓani yadda muke ce a hausa ta ƙaruna mun ce ba ɗa ba ne uban ne ƙarun da kanshi ne ƙarun mun ji yadda wani bawan allah yadda allah ba shi dukiya wadda ya je kudin imani da abin ya wuce haka daga lisan dukiyar a barkawa da lisanin yawanin kilolo ya ishe ka ka ce kato samarin kato arba'in jiki nawa shi dai kurin kilolo masu ce aiki ba magana duke ba kiloluwa kurin da dukiyar kuma ce ba magaza ba ce ba ta wakiyar shinkawa da tattafai dukiyar ta kunuza da kansu ne kun kansu ne ba dukiya ba ta wakiyar shinkawa kuma kilolo maka sa abin da mutum da bari to wannan bawan allah maimakon yamma allah godiya game da wannan ni'ima da ya ba shi ya nemi gyaran lahirar shi sai ke shi dagawa da adawa ga annabin Allah Musa alaihi salam ne ka san kullum dun fajirin mutum tuwon banza ya haɗu da wa'azi kun haka duk inda ba shi ruwa mai inda ba gariya mai to ya haɗu da wa'azi bai san ka ya kaman kana mai tuwon kana aka sunan shi kana ɓata mai harkokin shi haka ke shi haka da kuma kowa da biya mutunci inda mutum ya bijiri kada bai san wani ya ɗare shi idan an gashi da shi ya gani to wannan a ƙaro ne sai shiga adawa ya ke musa na adawa kuma yanzu yake so ya ja hankalin mutane ya yi wasa da hankalin su sauran bayan allah talakawa wanda ba su da imanin lahira ba san mai lahira ba suke jere da lahira yake gwada isa suke neman kamar zaman kungiya ce kan ne biyu da na ƙaro da musa ya zaba ya gwada isa da dukiya da allah ba shi hata kai mun karanta wanda ya fito gari iya gwada isa iya defile iya rangaji ya gwada irin dukiya kuma cikin awa irin ta wanda mai mulkin wannan wanda gari ya rabu biyu da yan cewa daman mu ne aka ba irin da ƙauru da masu wa'azi su wa ƙaruna sun wa su waɗanda masu kallo an wa ƙaruna wa'azi kai tsoron allah ka nemi gidan lahira da wannan dukiya da Allah ba ka kar ka neman ta'addanci a saman ƙasa su kuma masu dama mu suka ci haba bayan Allah lada sakamako da Allah ya tanadi ga mai iman lahira ya zo dukiya ta ƙaru ni za ku yi damuwa da wani kayan haram fatacce wannan to yanzu ne haka wannan gari yanzu yake kuma kamar malaman tarihi ta burkata ya kawo ba zai malaman tafsiri wannan ba cikin nasin ƙur'anin ba meye don za mu ce da ƙasa ta kiske da ƙauru tabbata mun san allah ya fushi da shi daga cikin abin da malaman tarihi ke kawowa cewa ƙarshe ya wa musa ƙarfafi ya san hata a taura kashe mazinaci ake ya zama baki da wata kawowa akan cewa ta zo cikin musa idan yana wa'azi ta ta tsaye shi ta bai tambaya me matsayin mazinaci idan mutum ya zina in ya ba shi fatawar a kashi a yi kaza sai shi to ainihin kayi da don tsagiranci ya ba wani mace iyakar dukiya na akwai dukiyar wani mata ta zo ta tsaya musa iya wa'azi sai mai wannan tambaya kuma ya ba ta amsa sai to ainihin yi da kai musa da salam ta ainihin rikici hankalin ce tashi ya san da makirci a kwanu musa ya gama ta da girman sauka a taura wanda ya hudu su daga teku ya mata da girman allah da gani gaske magana karkarwa ta ce karu ne iya daga cikin abin da ya roƙi allah a gaban mutu ba na aka yi a ɓoye ba ya roƙi allah allah ya halakar da karu ala kulli hal wanda suka ce wace kasu qur'ani ne ne ko ne ya tantance da wannan alama sai Allah ce fa khasafna bihi wa bi dalil ard qarun da yanzu an waye gari Allah ce mun kisa fa kasa mana kasa ta hade qaru ta da duki gaba daya kama don an dukiyar an hada kashi ne da a ci dukiyar an da Musa ya ci mangane shi da dan uwan Musa da Musa to da qarun da duki gaba daya Allah ce kasa ta hade su ba shi gina ba fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wannan kamu da Allah ya karu na haɗe shi da dukiye a cikin ƙasa Allah ce babu wata jama'a da za ta zo ta ba shi agaji ta taimake shi akan a hana ƙasa ta hari babu ba ma kanin muntasirin shi kuma daman bai wa kashi kone ana kallo ya ce ya ƙara ya kira musa musa ya wuce ana kallo ƙasa ta ishe gaban kowa yanzu ɗan damammu ne ga shi da yanzu karu da ke allah da shi kowa gani dai halakakke ne kuma har duke da suke birge sun duke ma allah ya haushi da komi har shi har duke gaba ɗaya allah ya haɗe su ƙasa ta haɗe su shi ne zuwa gari ya waye da ɗan damammu ne suka ce
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأن إنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس yanzu sai ga waɗannan waɗanda suke ce dama su ne matsayin ƙaru yadda Allah ya ba shi dukiya a suka ce innahu da zuharzin azim ai ƙwarai mai rabo ne rabon ma mai girma yana birge su yana suna cewa ya ƙulu suna cewa wai ka an Allah ya tsoro suka da mai sha wala kadir da ibadi wai kamata wai ma ta tajib ne ashe Allah yakan shuka arziki ga wanda yake so ga bayan shi ko ya kuma tata kenan sun gano ashe dukiya da Allah yake ba mutum ba shi bane ba cewa Allah na ashe lamarin Allah iya ba da dukiya ga wanda yake so mai imani ko mara imani ba dabba cewa da ya baka san ka yake ko kin ka yake kai ne hana ka dukiyar kudin shi hune da kyan baka ta hau da kyan a za mu ta hau wadar ma ba ta hau ba ba kin ka ba Allah ce cikin fajar sa'amun isan zamu talawar mu aka na mu'amalu فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث ورث أقلا لما
hasabuk wannan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya labari halin mutum ne haka mutum ke ji a lisani Allah ce fa ammal insanu idan mabtala wa rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman halin mutum idan Allah ya karrama shi ya bai idan Allah bai jarraba jarrabawa ce itilai ne idan Allah bai jarrabawa ya karrama shi ya ba shi ni'ima dukiya ce ne ya ba shi fa ya ƙudu rabbi a karama ka ubangiji ya karama ni haka ke tsammani musamman jarabawa ce iya ji allah kari ne ya ba shi ni'ima ya ba shi komi ta ce a karama kishar haka ita wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ya ana amma idan kuma allah ya jarabawa ta matsala ce aka matsi abin hannun da kyal da wahala aka rayu ba kudin wata ran an ce wata ran ba a ci ba ba a ci abinci so uku abu da ya mutu ya kai kudin haihuwa ya shekara kana nan kana yanka wata ya mutu kana ba ni matsala ganin rayuwar ta yi dogon kaya kan mai haya na mai kawai ya wata mutu kana nama na kudin cikin ya gobe ta hau ji mutu abu kana cikin ya akwai wata ya mutu wani ba ni sa kai ne bai san haya da bai san haya ya kusa ne bai san haya a san da haka ne sai wanda ya same shi ya tarda ruwa cikin hada wallahi kana famun ka yi ɗauki kunya famun kullum haka kan kautar da hau kana ne kawai ya waita wata shi kuma wata ne wani shi ne magana wata da matsala ce to wannan rayuwa ne a cikin ta wanda Allah mai irin wannan kuma da ta abun hannu da kyal da wahala shi ko ta rabbi a hana ka ga sai ubangiji ya wulakanta ya kama an wulakanta da shi Allah bai da shi sai Allah ce kalla ke duka wannan bin Allah ya ture da mai cewa Allah ba shi ni'ima karama shi yayi da mai cewa ya bashi da bala'in wahala kin shi yayi ba wani gaba ɗaya ba haka bane Allah iya ba da arziki ga wanda yake so ko ya hana ba ka arziki hana ka arziki bai ba da lissafin komai a rakata da Allah ya ɗaya baka shi aka ba tsaro aka ba fir'auna ba wani abu da kasanta Allah ya ba wani wani abu kun jaraba Allah wani abu jaraba da dukiya wani abu da da talauci shine kuran kun jaraba wace yanzu kenan sun gano da haka wai ga annallah ya basu rizqa da man sha wa ga ashe Allah yana shin da arziki ga wanda yake so ya kumta musu cikin bayan shi suka ce laula ammanna lawa alaina la khasafa bina ashe talama talama ashe mu ma an ba dan ba Allah ya mana ni'ima abinda muka nema da ma mu ne tsaruna inda ba mu tsayin shi ashe mu ma da hasafa bina da mu ma Allah ya saka ta hade mu da karo kenan talama da ba talama wai ka annahu la yadka ashe kamu bitin da tsarati in wannan labari aka mana kawo kai yanzu mai imani ka ɗauki darasi kadda wani macin haram a zalimi duk irin abin da Allah bai matsayi walla kai birni ka shirme ne kusa ko nesa shi da kamun Allah kan wani abu ya birni ka dan wannan ce yanzu an tabbatar da wannan mutumin barawo ne ko wasi an wani a talabijin ko a rediyo ya ci miliyar kaza ko wani an je an gyara wani abu da ya kasance ya wuce ya yawo da mota ta tsada ta kawo wani gaskiya ta da ma har ta karo ne da jini barawun da ta barawun gaskiya ta ba barawun hazai bijin barawun na wuce ne haramci a wajen shi haramci yake ci ya ci da ɗaya haram kala kai kai bijin ka wanda ka ci kwaki da kuni kuni wallahi wallahi kuma wallahi ka ci kwaki kuni kuni da kawai lafiya ne da wanda ya ci kwaki da kuli-kuli da wanda ya ci farfewa da kaza da tattan da an da kwanta ya kare da an hada ya kare da an hada ya kare wallahi duk wanda abin da ka ci da ka haɗe kai da kulkuli da dusa dusa da dusa Allah ya Allah ya ku gudu la rugun wal abu wala gun ya ma ya man darsu na rayuwa kan wannan mas'ala ce wallahi kan wani abu na daɗin duniya gare ka yace da wanda ya ci dusa ya sha ruwa da wanda ya ci naman kaji da da aka da aka yi kai hisabi na jira ka ci haram shi kuma ya ci halal ya tsira ya samu lada haka kan wani abin da kira da wannan kai wani abin da jira da ka ai kokarin rayuwa ta hanyar Allah kun Allah ya taimake mu duk ga sun nadama ci gaba
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Allah ce tilka darul akhirah naj'alha lidina la yadkhulun fil ardi wala fasada Allah kun ga wannan gida na lahira da ni'imomin lahira su ne kenan Allah ce alƙawarin Allah gidan lahira ne Allah ya alƙawarin bada shi da mai imani amma duk wani mai girman kai maballaci ba shi ba gidan lahira kenan abin da ya kamata ka nema gidan lahira kuma Allah na ba bawa na zaɓen bawa ya bashi da lahira don inda yake san shi amma duniya ba ita bace ba amma gidan lahira shine Allah ya kwalin bai ba da gidan lahira ga duk wani mai girman kai maballaci kuma ce wala a aqibatu lil muttaqin duk akai a kawo kyakkyawan ƙarshe iya ga bayan tsoron Allah Allah ta ba lafiya eh gaba Allah kurum ya Allah ce من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
nan kuma Allah subhanahu wata'ala daga cikin jin ɗin shiga masu imani ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo da aiki na ƙwarai fadala ta Allah rahama ta Allah Allah zai ba shi sakamakon sama da abin da ya yi nan ce mana misali ruwa su farko su wanda da ya tabbata ne Allah subhanahu wata'ala tashin farko da kayan aikin alkhairi kana da shi goma duk gare ka goma gare ka kawara kana da goma wannan shi ne karancin aikin alkhairi kuma daga nan Allah na ƙara maka gwalgwadon imaninka gwalgwadon ikhlasinka gwalgwadon halin da kake ciki da wani magana cewa ikhlasi yana sa bambanta sadaka zuwa ga sadaka ikhlasi iya canza matsayin sadaka ta wani zuwa wani haka ita dukiyar da yadda ta zo ka bada ya bada amma wannan haramci wannan halarci Allah bai sa ko aikin alkhairi kai in dai da haram ne Allah bai sa ka maka kama kamar zai da laifi eh ba shi ai na addinin a ba Allah ce ba Allah ka kafawa duk wanda ya haram aikin Allah Allah ya kawo bilai aikin haram Allah bai barin da kan ka ba da aikin addini ne ka ba da haram Allah bai baka lafiya ya zama to halakci manzon ya ba da ban cewa Allah subhanahu wa ta'ala la tayyibu la tayyibu la tayyibu Allah da kake ne bai karban aiki ne da kake da masu sadaka da ta mara da kasabin tsayin misali ce duk wanda ya sadaka daidai da daidai da dabino ɗaya dabino ɗaya ka ba da sadaka amma ta yi min kasabin tsayin neman halaka ne kai inda halakci ne ko maka nan koyi ko maka ɗan kici ko wani dai dabino ɗaya ka ba da sadaka Allah zai karɓa ta ta kafa luwa kamar da kamar da rabbi an fuluhu inda ka san kana da ɗan ƙaramin doki sabon ɗan ƙarami kana kiwon na kiwon shi har yanzu bukatar doki haka ma Allah ke amsa sadaka karama ce da bino ne amma Allah zai karba zai mai da kamar zaman dutse uku karama ce kaɗan ce tun da halaka ne ne Allah zai kyau na kaɗan taka mina ta babba gwadgwadon cewa halaka kenan ya zama to halaka ne abin da ka bada kuma ka bada da ikhlasi da Allah ce muku da halin da kake ciki annan sallallahu ya cewa afdal sadaqat juhudul muqim manzon ya cewa sadaqa wace ko ce lada juhudul muqim kokarin mai kana mun bai wannan wani hadisi ruwa bukhari musu ta ya ya inganta misali yanzu ana neman ya muku ana cire maka muku na ji addini ko na ji taimaka ko ni ina da misali miliyan guda sai na ba da jika ɗari wannan iya da jika guda sai ba da jika ɗari yanzu nan ɗari shi na haƙi ɗari tana da shi ne ba ne ni kuma da shi mu ba ne mai kaɗan Allah yi wa abin janinka ƙoƙarin mai kaɗan wani sadaka ta yi girman lada magana magana kenan dala ɗari shi ta yi ɗari ta ba ta wuce ba ta shiga ɗari ta ba a ɗari shi ta yi ta lada shi rabin zai bada rabin nashi ne bada ni kuma su gida goma na raba na da sarka mahi lada ƙoƙarin mai kaɗan in ka ka kaɗan ka bada da wani ba kina ka bada na ta ma ai da kai ka ce a kaɗan ba da naka in dai halacce Allah zai karɓa dan kadan kin zai karba Allah ya girma abin ya bashi girman lada mai yawa ana kaulin Allah ne cewa Allah kenan limki goma kuma daga nan yace zuwa 100 har 700 zuwa da abin da Allah ya so idan gwargwadon ikhlasinka Allah na girma masalaka darajarka iyalinka wa abinci har zuwa 700 amma na goma tashin farko ne ya da tsama Allah amma cewa ya tayi wannan bangaren haka ya ce wa man ja bi sayati fala yujza rajul ladina amilu sayati illa ma kan amalu su inda suke mugu aiki rahmat Allah ga bayi in banna ce kai jini ɗayan da kai ina da ba karama kuma na rahmat Allah ma duk haka wani ya shiga wuta duk haka wani ya shiga wuta duk da rahmat Allah Allah kare mu imani Allah kare mu yake kware sai ci gaba
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين
إن الذي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد Allah subhanahu wata'ala ke cewa lalle wanda ya dora maka isar da alƙur'ani mana wanda ya aiko ka da wannan ƙur'ani ya maka umarnin isar da shi zai mero ka tunan tafsirin magabata sahabbai da 'yan baya da dama yakan saka kan meye ma'ana ila ma'ad shin ana ne Allah zai maida ta makoma ta lahira ya ma tambaya ya musu tambaya kan aike da ya maka ko kuwa nan kuka ce alkawari ne na Allah lokacin da Annabi sallallahu alaihi ya huto daga Makka kusan ai bayan ya huto ya juya ya kalli Makka ya ce Makka ke ce mahi soyuwar gari a sama ƙasa a wajen Allah ni ma ke ce mahi soyuwar gari a wajena an ba da mutane su da ba ba kina nufi yana san maka iya begen maka game da sabbin suka san maka haka amma kullum aikin addini gudu da addini na suka bar wannan zai to shi ne allah mai alkawari cewa allah da ya dora maka isar da alkur'ani har aka tawa kana ya ma alkawarin zai mai doka wannan zai cikin karanci na ta tun alaƙar bishara da buɗe maka to wani tafsirin a taɗa bukhari ya kawo wannan tafsiri na magana komawa zuwa ga ma'aikata da maka amma daga jire ko wani dai ba wanda ba zai wakana ba wancan ya wakana an ba shi ya bayan shekara takwas da hijira ya kuma maka ga yaban gaba ɗaya duk ɗan garban gaba ɗaya kusa shi ya gama ya ce abu su daidai a yanka su kore shi shekara takwas kacal bayan ya kuma maka allah ya ba shi maka gaba ɗaya da kewayen da gaba ɗaya ko na jihar kaunin allah hakan lahirar allah zai tsaye da shi ya tsaye da sauran ma'ana wanda aka aiko musu wanda ka sauran annabawa a tambayi kowa yau mai jima'a Allah wa rusula kul ma za ku jinto ko ai za mu gani gaba ɗaya su tambaya ma za ku jinto to wata amsa aka ba za su da ilmi da an ce don saboda tashin hankalin kiyama wani manzan an kashe shi haka kuma Allah wani ya sha kashi wani ya gudu wani an mai gaza a ba zai tsira magana gaba ɗaya su tambaya ma za ku jinto wata amsa aka ba za su kowa zai rudi bidin amsa za su shiga ilmin lana Allah mu sani ba ka za ta kudi da cikin tashi hankali kiyama alhali wani amma shiga shi an kore shi amma zai ce Allah mu sani ba
Baki wani taɓa da tsira shi a gaban wannan jama'a tashi a kan aiki zai ba shi a masa tambaya a mai tambaya. Ba ga wani kunne kunne da ya tabbas tabbas. Kenan nan Allah ce ƙorafi a'alamu a'alamu man jabir huda man hufi da dalilin wannan kuma dama da kima da ake tsakanin masu cewa masu gyara da masu ɓanna manzannin Allah ko masu azumi masu ɓanna Allah ne shi ya san waye ya ce kai shari'a kuma ya san waye mutunci kenan an an shi Allah ya yi malaki a can za a rabu da rigima yan gyara da yan manna ba ta kai hajji lahira Allah kai mu da imani ya Allah ce
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين na'am Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan wa rabbik nan cewa Allah yana rage manzon shi musamman da shi ko wani kai dai da kafin a ma sako baka tsammanin an yi rufa idan ka kitab Allah zai aiko maka da littafi daga wajen shi illa rahmatan min rabbi ko da rahama ce ta ubangiji kenan ba da kama shiriya ba a kai ma abu kun zo maka yi ɗan abin da ka tabbatar da haka tabbatar da haka ruwa ya bukari ko musulun a nan sanar salama cewa lokacin da aka daidai mutane jibril ya Allah ta mishi ta cuta mishi zuwa ibada garu ira ya je ya keɓance yan kwanaki ya dawo kurmin ne kurmin wata halitta hu- jibril hu huke ya bude huke ya kama shi ya mafi shi ya ce ikara ikara tu kuma za a da bibi ta zo da gwamna bayan da ya makaranta da za a ba ta ta ba aka ce ikara ya ce ma'ana ka kare ni ba san karatu ba kuma karanta ba ya sake kama shi annabi ya wurkita tsoro kama shi ya kama shi ya matsa shi ya ce ikara ikara su ce ma da ƙarin da karatu ne ba irin masu uku ta kwan ya karanta mishi ikara a bisin rabbika allazi khalaq khalaq al-insana min 'alaq ikara ruka akara zuwa ya bai bai tsoron ayoyi guda biyar ne ya jami'a ayoyi annabi bai san me wannan abu a cikin duk wani abu bai san ba me bai san ba bambanci ne ba bai gane ba ya ji gida a hurgice a tsorace iya da mata mai hankali khadija da da rana ita khadija ina tsoro khadija da nafsi ina tsoron ka ajin hauka ne ina tsoron khadija ina tsoron ka ajin abu ina fara ina ma khadija da nafsi ta ce kalla kalla wallahi la ku ka rabu ta ce wallahi bai wa muhammad ubangiji da bayar kuma kan da kai ya za ka man kai kana ɗaukar yaunin baki kana ɗaukar marayu kana ɗaukar yaunin jama'a duk ayyukan alkhairin da yake yi ta ce mai wannan halin allah bai sautar da shi wa ko a da an san mutumin kwarai bai shiga muku hali daga na jariya ne amma dai rantsuwa da allah ce bai yi wa mai halinka ya shiga muku hali kana ɗaukan baki bai gudun bako haka wasu gudun bako zan bako bai gudun bako iya ɗaukar ɗauki ta milo kan kan ɗauki yaunin masu kwatsala ka ɗauki yaunin a hannunka eh kana ɗauke bako kana ɗauke yauni kana za a wani na na na na na na al'umma kana yi sai mai wani halin Allah mai kuma kanci amma mutum ne mata ce ba haka ba amma da abin da za yi akwai warqat bin nawfal dan wanta ne kamar ku dan wanta ne shi a lokacin amma ka warqa iya daga cikin ya karanci injil kuma yana tarjama ta daga daga saranci zuwa larabci sai ta dauki mulita amma Allah ta zama ta dauke shi suka tafi wajen warqa ta ce ka shurare nan wanda ana ka shurare shi mama ka shurare shi ya samu na hari ka shurare shi manzon sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ma warka yanda ya gaji dure dalla dalla abin da ya gani ya ga shi da ya kare warka iya da ilimi da cin alkata ya ce wannan abin da ka gani mala'ikan da ya zo wa musa da ya zo maka jibril ne mala'ikan da musa shi ne ya zo maka ya ce ina fatar a ce ina cikin ƙarhina lokacin da mutanen da za su kore ka in sai maka maka sun za a yi adawa da kai a hudda ka da gari ina fata ina cikin ina shan dole bai annabi wani ba wani mamaki ya ce a mukhrijihum a mukhrijihum ni za a huda da garin maka kana biya mamaki ni za a iya kashi dan dirki dan wani a gari kamar shi amin wani ko zai a gari amin ne wani ce za a kore ni daga maka ya ce mishi ai ba kai ba ya ce ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai mai adawa wani da wani da ba duk abin kowaye duk wanda zai yana nuna ka zo shi kowaye yana adawa wani da abin da kake wata shi kan kuma zan labarin farkon cewa wanda yi ne da Allah ya samu amma da abin tsammani za mu shi wani amfani da zai gashi wanda ya zo shi ne kenan wa makon tattarju an yulka ilaikar kitab da baka tsammanin a yau a aiko maka da littafi ga Allah illa rahamata da rabbi kurin wata rahama ce ta musamman daga ubangijin ka don haka fala ta kunan na zahirin da kafin kakka yarda ka zama to mai taimakon kawo kakka agaza kakka kawo ya ta kafa kwarka ci gaba
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت نعم ya gamu da barazana da cikas barazana iri-iri Allah ce kakka yarda wani abu ya kange ta da wani fitar da auren Allah ko barin aiki da auren Allah sun nema su dai don sun kasa hana to amma suka nema ya hasa bata abun bautar su ka bata yadda za ka yi na tabi na mukuru kun abota mu Allah abota ko abota mu Allah ko ya ji amma ka bata namu haka bata namu kawai ce ba ba kan kafa da lata ko zafo mana ka ka ce ba a yi a kowa ya yi kamar ta babban yin ka ɗan wannan shi ne kuskuren masu ganin cewa wai da awa ce wai iya wa'azi ne iya da awa ne a iske mutane a gari suna kan bid'a ko shirka ko shi kun ta bautar Allah ta bauta ma Allah ka ɗauko maganar shirka ko bid'a ka yi inkarin muka suna ga wai wata dabara ce ta da'awa ima wallahi duk wanda ya karanci kiran manzanni tun da faɗa Allah zan fatiya duk da kace manzanni inda haka manzannin Allah suka gida da ba su kima da kowa ba yo waje waje karan Allah ba ta mala kun kai da kai nawa ai ba mun inkarin ci kuma ya zamanta farkon kalmar tauhidi ka sanci me kace ashhadu an la ilaha to ka ci inda Allah farko ma dirgima ka fara islam farko ma ba ka shiga ya fata nan ta kai la'ayi laha babu duk wani ilaha gare ka har kuma da aka kawo addinin ka da in kare ka fara da wani kuma me yanzu kai wani karmuka wanda gini to har kuma da kai musulmi ne ka tashi har kuma musulmin ka da in kare muka ta kai la'ayi laha ko ga cikin nan lahu ba a zauwa mutum da shirka da komi tumulun wani shi ya mata mara gano misali ne shekar misali mana gana misali ka isko misali ko yawa ko tudu ko me cike da wutsari sai ka ci a ba kan da wurin tsarin mai ka zuba ruwanka ya shiga haka ne yanzu ko wutsari a kwano don ka wuta ka ce wanda zuba ruwa kai sai mai kyar ci a a sai a hudda wutsari ya hudda da ka tuko a sa da kwarai sa farko ma ya ce la ila duk sai ka ture duk wani bauta da farko baka zama musulmi ya ka ture ya ka ture duk wani shirka ta kwafi ci illa ta kwafi kenan ka ture yanzu kenan ka yarda illa Allah sai Allah shi kadai ne kenan masu ganin wanda a wace a je a ba wala ba dawa bace ba ku ta sama da wani ba gaba da inda da duka haka suka yi ba ta rigima da kowa da ba shi haji ba da haka dole inkarin munkar shine warkon in za ta a yi usulubi na yadda mutum zai in ta abu kuma shi to sun ka mutuwar cewa suka ce yau har ta fata na su amma suka ce ya zagi su wa zaga kun la ilaha illallah ba zagi ko daya su irin zagin da ya ce ka abota ma kowane ila a ja'ala ali hada ilahan wahida in hada da shi kuta a shi wanda cikin sun bugar ya ce suka ce sun nema sun ta- sun zo annabi ya zo ya zamna ya ce zan gaya muku wata kalma wadda za ku wata kalma guda ku mallaki dukkan duniya da laraba gaba da kaza su ga za mu da kalma goma ba ɗaya ma ce ƙulu la ilaha illallah su sun gano ma'anarta sun suka faɗi babu kowa sai Allah shi suka ce aja'ala al-aliha ilahan wahida a Muhammad nema kake a sa ilaha ya koma daya daya kaga ki sun gano abin da ke yi da sun wani ba maganar lata ba kusa ba manata su ce aja'ala za a sani ilaha ilahan wahida in hada da shi kuma wani amma maki su ba san mana haka shi daga zan musulmi iya la ilaha illallah amma ko iya kira wani Allah aljanna na kwayoyi ku dam da yaro ko wani malamin shi duk kaga wani jahilta kalmar shahada ce kenan Allah ne kashe kanta ka kanke ka game da ayoyin Allah kenan ka tsaya tsayin daka ka bi umarnin Allah kurin ce ba da ba da ma ba da unzulat bayan a sakar da aya idan ka zuwa gare ka ta haka wadu ila rabbi ka ci gaba da kira zuwa ga bautar ubangijinka wala takunanna min mushrikin kaji kakka yarda ka zamanto cikin mushrikai mana abin suke nema kenan har mena wata kuliya ma ai kuliya ma ta san ko ne kan wannan abin an nema da yanzu tun su kasa hanawa a yi nasu kowa a yi ka zo yau a yi na gobe a yi naka din dai haɗin kan jama'a ka araba kan jama'a ci kuliya ya fi kafirun da abu da kan wasu duka ne musu wannan ce musu ni ba na na uwa kwana ba kowa da kan shi da kuma duk wanda kuma duk wanda wani dini ko duk wannan abin da suke nema ne dan dai wahalar kai ne ka araba kan jama'a kowa ya mishi duk wannan kaka yarda ka ci gaba da kira zuwa ga Allah kuma karka yarda ka rubuta cikin mushrikai yace wala tad'u ma'a Allah ilahan akhar ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
wala tad'u ma'a Allah ilahan akhar kaji kan ka bauta ta ma wani tare da Allah kowaye ilahan akhar kowane ne ne kan ka bada matsayin Allah la ilaha illahu da ka babu abun bauta da gaskiya ta Allah dan wasu sun san meye ma'anar ilaha san ma'anar Allah da kullum ga mu bayanin Allah kullum Allah Allah yake ba mai inkari su ba ta fuka wajen Allah matsalar su ilaha ne ma'bud ba a kiran kowa ba a rantuwa da kowa ba a komi gaba da cewa Allah ne kadai ka duwala abu na haƙƙin Allah an ka ba wani ka ɗauke shi ila shi kuma Allah shi ne la ilaha illahu Allah shi ta Allah la ilaha Allah shi ne babu abun bauta da gaskiya sai kuma kullu shi in halikun illa wata ko ma menene zai hallaka ko ma me zan ari sai Allah ce la wajen duka suke cewa an ambaci huska ana ne koma me zai kare ya bar Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ke cewa kullum man alaiha fan waye baka كل من عليها فان ويبقى ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Allah ce kullum man alaiha fan kowa kan wani kasa ko me zai kare wa ya baka wajhu rabbik dhul jalali wal ikram kowa zai kare Allah kada zai saura ma'abucin girma da karamci amma shi take tabbatar da cewa Allah sai ya kashe kowa ya kashe mutum ya kashe aljani kowa malaka jibril kowa gaba daya Allah ya kashe kowa shi kada zai saura kuma shi kada zai saura daga ba ku a tadan tadawa sai ya kashe kowa ce ba abin da ya saura Allah kadai da saura kullu shin hadir illa wajha sai Allah kadai da haka mai wannan ikon lahul hukum shike ne ga dama Allah shike tasarrufi da abin da ya so ba mu shiga cikin shi ba mu shiga lamarin Allah abin da ya so ke yi da ba shi kuma wa ilayhi turja'un kowa ya kare dole kun koma ba Allah kai mu cikin imani ina ganin kamata mu tsaya da kai insha Allah Allahumma salli ala kanwa akwai yan da dama wanda suna wasu na likita suna jiya a wasu wurare suna buƙatar addu'a sa cikin addu'a Allah ya ba su lafiya Amin.
Allah ta zama kafara da da su kuma kuma Allah ƙara mana lafiya Allah biya buƙatun da alheri da baya Allah kare mana imanu Allah shiga matattun mu amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ha dukkan musulmi suka cikin barna ko ina Allah kare su dukkan su da baya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته